والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد a yau darasi na na biyar kenan ko? na biyar za mu tashi a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alai a yau biyar ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma daidai take da 14 ga watan february shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi almas'alatu sadisa min at-tahdid min at-tahdid na'am mas'ala ta shida min at-tahdid na wajen tahdidi na wajen iyakance gabobin alwala akan waɗannan masail din muke ko da yanda malamai suka saba akan waɗannan mas'ala
اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء malamai sun yi ittifaki kan cewa mashar ra'asi shafa kai min furudil wudu yana daga cikin farillan alwala dalilin ittifakin su ku aya ko wamsahu bi ru'usikum wa ikhtalafu amma sun yi sabani a fil qadaril mujzi'i minhu a cikin gwargwadon da yake zamantowa yake ijiza yake wadatarwa a cikin shafar kai minhu aldamir ya udu ila madha الرأس الرأس كوكو المسح إيه. إيه. القدر المجزئ من الرأس من مسح الرأس دي. من المسح من مسح الرأس أبا kai me zai wadatar da kai yani gundarinsa me zai wadatar da kai hukuncin da ake magana alqadr almujzi min alhukm wanda yake hukuncin shine mas'ur ra's eh eh in kuma kace fil qadr almujzi minhu min ar-ra's wanda yake shine yake wadatarwa na kai din wanda yake zaka sai kai tawili kace wanda yake shine zaka shafa din dan sai an dawo da zuwa ga shafan na'am har rikodin ɗin ma ya tsaya? na'am tira zai so ta kyali wai mai dalilin da 'yan saudiya ba sa barin mata su tuka mota saddun zari'a ne saddun zari'a ne amma abu ne wanda yake na matsala ce ta ijtihadi gaskiya babu nassi da suke dogaro da shi illa al'adarsu da kuma yinin yanayin al'ummarsu da kuma suna ganin mafsadar tafi maslahar irin abin da zai faru idan mota ta lalace ko idan aka yi hatsari mace tana tuka mota idan ita kaɗai ce ko da a cikin gari ne da irin wayannan mafasid din amma kuma in ka tsaya kuma ka duba cewar in mace bata tuka mota ba a lokaci za ta zo ta kaɗai ta da direba shi yasa za ga waɗansu da yawa waɗanda suke multazimin sai kaga sai su ce in suka ɗauko direba sai su ɗauko shi tare da matarsa saboda haka duk inda zai tafi da mutanen gidan yana gaba matarsa tana gaba su kuma iyalin suna baya ko yara ko ina zai je da matarsa yar na'am ban ji ba eh dama ai matar dama tana aikin gida da kuma aikin zama tare da da aikin tafiya tare da direba ai su kudin ba komai bane suna da shi amma sai wanda za su iya amma da yawa wanda yake musamman yanzu a inda yanayin kasar ya zamanto ai ba za su iya wannan ba amma haka in mace ce za ta tuka shi kenan to kuma akwai mafsadar cewa in mace ta tuka za ta tafiya ta inda take so har ta ketare iyakar Allah na ta je ta yi tafiya a masafar kasuru ba tare da muharrami ba na'am fa dhahaba malikun mhm ko ba kunna ba to na'am fa dhahaba malik وذهب مالك malik ya tafi akan cewar إلى أن الواجب مسبوق cewa wajibi shine shafa kai baki daya shine mazhabar malik to da haka na farko ayi tahdidin mazahib in zaka koyaushe wato a cikin sha'anin usul ah, ka yi tahdidin al'aqwal kowanne ka ji mai kaulinsa to kuma wajen yawanci abinda ake ah, ake samun sabani akai ko kuma abinda akan samu aibi akai shine wajen nakalin mazhaba ba kai nakalin ta daidai ba me zai sa kai nakalin ma- ba kai na- ba ka nakalin mazhaba daidai kai nakalin mazhaba daga littafin wanda ba yan mazhaba ba in kana so ka san mazhaba dole ka koma kowane mazhaba ka ga me magana su daga littafin su to yawancin galar da ake samu ka rinka nakalin mazhaba daga wajen waɗanda suke ba mazhaba masu mazhaba ba illa mutane kaɗan ne waɗanda suke kubuta daga irin wannan kuskuren a waɗanda suke suna da wato zurfin ilimi na mazahibul- na mazahib din musulunci kamar irin su ibnu taymiya shekul islam don hatta ana cewa 'yan mazhaba suna sanin mazhabarsu daga wajensa ba mazhabarsa ba ce amma su kansu sai su- suna samun fa'idar sanin mazhabarsu daga wajen wanda ba dan mazhabarsu ba. Eh, wannan haka suke haka haka wanda suka rubutu akan rayuwarsa haka suka yi masa shaida na'am
وذهب الشافعي a shafi'i وبعض أصحابه da waɗansu daga cikin malaman mazhabar malik وأبو حنيفة da al'imam abu hanifa allah ya ji kansu baki ɗaya إلى أن مصحبه هو الفرد cewa shafar sashin kai ɗin shine farilla
ومن أصحاب مالك daga cikin malaman mazhabar malik من حد هذا البعض بالثلث akwai wanda iyakance wannan bi thuluth ya ce thuluthi ya isa gaskiya ban san wani ne daga cikin malaman ba saboda ban tsaya na duba a littafin mazhaba ba akan wannan matsalar amma in kuna so ku ga wannan ku koma mawahibul jalil yana daga cikin littafan da suke nakalin aqwalul mazhab sharhin khalil ba na hattab na'am ومنهم من daga cikin su ya malaman mazhaba din man haddahu bi thuluthain akwai wanda iyakance shi da thuluthaini kashi uku biyu cikin uku na kai وأما أبو حنيفة shi ko abu hanifa وحده بالربع ya iyakance shi da arruba
وحد ما- ما هذا الت- ما ما هذا القدر من اليد الذي يقوم به النصر
ya iyakance tare da wannan a wa- tare da wannan gwargwado ga abin da yake na hannu wanda ya kunu bihil mas wanda zai kasance da shi ne za a yi shafar wato haddin ya zamanto haddin hannun da zai yi shafar ya zamanto miqdarin arruba
فقال إن مصحه بأقل من ثلاثة أسابيع لم يجزه ya ce idan ya shafa shi bi aqalli min thalathati asabi' lam yujzihi shi kansa rubi'in dole ya zamanto a yafi thalathati asabi' domin thalathati asabi' shine akallan kadarin da za a iya shafa rubi'in kai da shi saboda haka in yayi bi aqalli min thalathati asabi' bai yi shafa ba
وأما الشافعي shi ko imamu shafi'i فلم يحدث في النصر bai yi iyakance daga wato abin da yake shafar ba shine hannu
ولا في المسعود ko kuma abin da yake ake shafar shine kai حدا bai iyakance haddi ba shi dai kawai ba abu komai kankantarsa
وأصل هذا الاختلاف to me yasa suka yi wannan sabani في الاشتراك الذي في المعنى al-ishtirak wato haduwar ma'ana da yake cikin alba da yake cikin lafazin ba harfil ba في كلام العرب a cikin كلام العرب a cikin zancen la a cikin maganganun larabawa
وذلك أنها مرة تكون زائدة domin ba wani lokaci takan zo za'ida مثل قوله تعالى kamar faɗin Allah ta'ala تنبت بالدهن tambutu bidduhun Eh? Eh? تنبت بالدهن آه، وصبغ للآكلين آه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت يوا كن غني كن كن je kun samu kun laka kun yi sa na karbi talqin wannan shine qabulul talqin eh wa shajaratan تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين to wannan ba din la mahalla laha min al-i'rab ita ce malamai suke ce ita ce suke ce maza'ida wanda malaman alqur'ani ba sa son a ce za'ida sai dai a ce sila amma ma'anar ta tambutu duhun tambutu biduhun ai tambutu duhun wadda take wato ana nufin bishiyar zaitun tana fitar da mai wato tana fitar da kwayar zaitun da ake tatsewa mai ya fito daga jikinta to sai aka ce tambutu biduhun aka kara ba على قراءة من قرأ تنبت بدم التاء a bisa kira'ar wanda ya ce ya karanta ta da tumbitu ai tumbitu duhun
بدم التاء وكسر الباء da bidammi ta wa kasar ta shine tumbitu daga ambata Eh?
وكسر الباء wa kasar ba Eh, tumbitu biduhun a bi- tumbitu din eh shi din ne bi kasar ba tumbitu mu- mudari'in ambata
ومرة تدل على التبعين kenan alakira aka tambutu din wancan ita ba Eh, ita ba za'ida ba ce Eh,
ومرة تدل على التبعين wani lokaci kuma ita ba ta dullu ala tabi'id tana nufin ma'anar juz'i tabi'id ba'ad shay
مثل قول الله kamar faɗin mai faɗi أخذت بثوبه وضعت akhadtu bi thawbihi na kama na kama rigarsa ay bi ba'd thawbihi ko العظم
na'am akhadtu bi thawbihi wa bi adudihi na kama kafadarsa Mm, ay bi ba'd adudihi tunda ba zai yi ka kama kafadar gabaki ɗaya ba tun daga nan hannun dantsa ko haka zalika in kace akhadtu bi thawbihi ba zai yi ka kama tufar gabaki ɗaya ba ba'adunsa ka kama
ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب babu ma'ana kai inkarin wannan a cikin zancen larabawa kan cewa ba tana zuwa da ma'anar tabi'i أعني كون الماء مضعبا wa muba'ad- muba'iza cewa ba tana kawo tabi'i daga ba'ada eh, muba'id وهو قول shine qaulul kufiyyin minan nahwiyyin na فمن رأى هذا إله wanda yace za'ida ce أوجب وصف رأس كله sai yace a shafa kai gabaki daya tunda ba ma'ana wamsahu bi ru'usikum wamsahu ru'usakum sai ce to me yasa aka kawo ba din an kawo ba din ne don a nuna kan cewar a shafa ta da ruwa Mm. wamsahul ma'a bi ru'usikum Mm. na'am akwai taqdir eh
ومعنى الزائدة ها هنا mu'amalan za'ida da suka ce za'ida ce
كونها مؤكدة wa kaunuha mu'akkida mai karfafa shafar ya zamanto kan cewar lalle an tabbatar da shafawa shine to wato bambancin tsakanin wamsahu ru'usakum da wamsahu bi ru'usikum at-ta'kid da kan cewar a tabbatar almasu waqa'a bir ra's amma kuma ala wajhi alwajhu al-akhar shine wanda na faɗa muku kan cewa abin da yasa aka ce wamsahu bi ru'usikum dan a nuna kan cewa al-mamsuh akwai al-mamsuhu bihi akwai abin da ake shafar da shi da yanzu yanzu idan mutum wajen alwala bayan ya wanke hannunsa kawai sai ya shafa kansa bai sa wani ruwa ba a yace an ce wamsahu in an ce bi ru'usikum ana nufin wamsahu ru'usakum ba din za'ida ce kawai na shafa kaina ban ka sa baka sa masa ruwa komai ba ka shafa ko baka shafa kai ba kai shafa amma baka shafa masa ruwa ba to suka ce ai da aka ce wamsahu bi ru'usikum ai wamsahu al-ma'a bi ru'usikum ku shafa ruwa da kanku shi yasa aka faɗi ba din to kaga wannan wani wajihi ne wanda yake shi ibn shi ibn rushd bai faɗe shi ba wanda suka kawo wajen hujja shi yasa wani lokaci sababul khilaf din shi kansa ba lalle ya zama to kan cewa munhasir akan abin da shi wani mujtahid yake gani ba wani zai ga sabanin wannan na'am wanda ya ganta cewa muba'ida a waje ba masha ba'dihi sai ya ce wajibi shine a shafa sashin kai juzu'in kai ba'alin kai to kuma wanda ya wanda ya wa qad ihtajja man rajjaha hadha al mafhum wanda ya wanda ya rinjayar da wannan mafhumin wani mafhumin kenan na al muba'ida ko eh al muba'ida ya karfafa wannan fahimtar tasa ya kafa hujja bi hadith al-mughira da hadithin al-mughira bin shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi wa ala al-imama sai ya shafa makwarkwadarsa da al-imama kharajahu muslim wajen alwala sai ya nuna kan cewa kaga idan da kamar a ce a wato a ruksar kawai za a yi da an ya shafa al'imama ma ya wadatar amma kasancewar sai da ya shafa annasiya ya nuna kan cewar wato idan mutum ya shafa juzi'i na kai din wajibi ne shi yasa ya shafa annasiya to idan ma muka ce baɗin za'ida ce to akwai wani ihtimal din ma to idan aka ce in aka kawo suna alwajib kai riko da farkon sunan ko karshe an ce abinda aka ce shine wamsahu bi ru'usikum an ce badin za'ida ce wamsahu ru'usakum to ru'usakum din in ka in kai farkon gashi ya wadatar ko kuwa ya tanawal awakhirha in aka ce ka kama fulan sai ka kama shi gabaki dai ka rike cikin sa ko in ka rike wani juz'in sa ka kama shi to shi ma wannan wata rigimar ce duk ne maganin wannan abin suna shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala fa masaha بمقدم رأسه إيه؟ حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم إردهما إلى حيث بدأ نعم سكتي بيان أكمل لي mu ko muna magana bayanin alƙadarul mujizi shine idan mutum ya zo ya ce maka yayi alwala amma bai yi shafa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kawai shi sai ya shafa nan wajen alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba shine rigimar mu shine mahallun niza mahallun niza ba abin da yake shine al-afdal ba abin da yafi kowa duk sun yi ittifaki cewa al-afdal shine kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan mutum bai yi ba fa me alwalarsa ya yi idan ya kawai ya shafa nan wajen ko ka dole sai ya shafa kan nasu gabaki daya saboda haka wanda ya ce za'ida ce wanda ya ce za'ida ce ya ce a fa'amsahu ru'usakum ku shafa kanku ga baki daya ba tabi'idiyya ba ce to shi ma kuma za a sake kawo masa to idan mutum ya shafa awwalin ra'as za a ce ya shafa kansa kuku sai ya kai sai ya shafa har karshen kai ani tunda dai ana maganar larabci ne kuma ana maganar fassarar maganar Allah kuma maganar Allah ba larabiya ce to laraba a larabci ya yake to shi ma wannan wani wani wani rigiman ne na'am shi wanda aka ce na shafi nasir da kuma imama lokaci da yake nan sai da ya shafa nan makwarkwada sai kuma ya shafa sauran gashi alaikum salam malam wanda yake wanda cewa a shi kenan da sai shafar da sai an yi ta akan gaba da yake nan domin da ya isa kawai da sai ya tafi zuwa ga shafar a kuma kwakwara kawai ya ne na kan na imama da ko kuma ya shafa na imama da imama da ya shafa imama kai ya shafa da ya yi malama
a inda haka ne da shi kenan sai a ce da- da- da haka- da haka ne da haka ne ba za a ce wa- a- wa alal imama ba Da- abin nan imama ya shafa imama ya da canjin imama ya kuma dama kenan na'am inda ba imama ai kan zai shafa inda babu imamar da kan zai shafa eh mana to amma da yake da imamar sai bai cire ta ba ya shafa ka- ya shafa imamar amma kasancewar ya shafa nasu ya din ya nuna kan cewa wannan shine alqadrul mujzi
abin da yake kokarin ya ce kiyasan akan cewa idan su da suka ce kawai yayi ya isa to da ma ki sallallahu sallama idan ya tafi idan ya shafa mu kwarkwada in yayi kawai ya isa ba ana ba ana nufin cikar kamala bane ba da ba zai shafa na ah, imama din ba sai ya bar imama a'a wannan hujjar ba za ta yi ba domin sunnarsa wajen yin shafa ya yi ta'amimin ra'as ga baki daya ala sifatul kamal saboda haka sai ya shafa annasiya ya nuna a ƙadarul mujizi ya shafa sauran kai ya dawo da shi ala sifatul kamal kamar yadda yake shafa kan inda babu na- inda babu rawani eh to da ka hujjar shafi'iyya ta nan wajen ta nan su ma suna da karfi da suka ce gashi wannan ya nuna cewa shine alqadar almujzi kuma inda babu wannan hadisin wannan hadisin shi zai karfafa musu su gane kan cewa gashi yayi bayanin alqadar almujzi shine yake bayanin alijmal da yake cikin ayar so da ka duk rigimar da ake ta yi akan wannan ba din da awailul asma ko awakhirul asma da sauransu wannan hadisin sai su ce shine ya bayyana
ما ما ثلثي ده ثلثين ده ربع دي ناس مش
saboda a- a- abin nan a thuluth s- kasan suna ba da hukumul kullu li thuluth wa thuluth wa thuluth a thuluth wa thuluth kathir saboda haka idan ka ce thuluth ne to ka samu kaba kaba gabaki ɗaya kan Eh, idan mutum ya shafa thuluthi Mm, amma na rubu'i gaskiya ban san hujjar su ba alga ta Na'am.
samaratul khilaf ina ganin za ta bayyana wajen kamar mara lafiya wanda yake da ko rauni ko wani abu wani bangaren kan a ba zai zamanto wajen mai ra- mai- don wannan ma'azur ai ba a hukunci da shi samaratul khilaf za ta zo ne akan wanda da ya tashi shafar kan bai shafa kan gabaki ɗaya ba uzurin ko kuma ga haka kawai bai shafa kan gaba ɗaya ba ko ruwa bai ishe shi ba ko kuma yana sauri ko kuma baya so yana da hula baya so hularsa ta faɗi ko baya so a ya cire ta a ga sankonsa ko a ga furfurarsa irinmu ne masu furfura saboda haka sai ya ɗan ɗaga haka kawai ya shafa shi kenan ya haka to wannan za a ce ajrul mujzi ne shi a nan ne samaratul khilaf zai zo wanda ya ce dole sai ya shafe ga baki daya sai ya ce shafar kansa bai ba wanda ya ce idan ya shafi ba'dahu kamar shafi sai ya ce yayi wanda ya ce sai yayi thuluthi sai ya duba ya gani sulusin ne wanda ya ce sai yayi rubu'i kuma rubu'in ma da aqall min- da da akthar min thalathata asabi sai ya duba ya gani yayi ya auna akwai akwai samara a khilaf din sosai Mm. na'am matsayin alwala ake kan eh ko mata ma haka wanda suka da akwai fesa kuma watakila su ma da iya kasancewa ɗaya daga cikin samar fesa wajen shafar ma wajen shafar ma- wajen shafar mata eh duk su ma duk duk haka din ne su ma haka za a ce musu Mm. amma wannan ai ba zai hana mace ko da a cikin fili ne ya zama to kan cewa ta yi shafar ta game kanta da ruwa ba don za ta iya daga za ta iya sunkuye ai ka san matan ai sun san inda suke yi sunkuyar da mayafin su suke yi haka sai su sa hannun su su yi eh su janyo shi sunkuyar da shi sannan sai su Eh, ai ga sunan kwarai da gaske mata muminai kenan masha Allah sun san yadda za su ba Allah Eh. alaikum salam ala wanda shi kuma zai shafi kan gaba ɗaya amma kuma da hannu zai zai shafa eh shi ma to to- to- shi shi ma in eh, eh, wato yayi shi ga baki ɗaya ko ina da ko ina eh to shi ma kaga wannan ai ya fita daga cikin khilaf dan ya game kan ga baki ɗaya saboda haka a kowane kauli yayi shafa a kaulin malik ya gama kan ga baki ɗaya a kaulin wanda suka ce thuluthi da rubu'i da juz'i di yayi mana shi ita da gida na'am sai dai kawai bai yi sunna ba dan sunna ya hada ta to- to to kuma ai ba- rigimar mu ba akan sunna bane riginan rigimar mu akan tahdidul mahal eh? me yace matsala المسألة السادسة في من التحديد من التحديد muna maganar tahdidin mahallin wajibi tahdidin mahallin wajibi a kansa muke so da ba ana maganar sunna bane nan ana maganar tahdidin wajibi Mm, mu yanzu a matsayin kasan shi faqihi alkali ne yayi abu yayi ko bai yi ba an an kawo masa hukunci Mm, ya ce ka je ka sake alwala ko ka ka sake alwala na'am na'am a ai shi bai ce maka zai tarjihi ba shi zai zai gaya maka sababu sababu tarjihi a gaskiya ba zai yi kai tarjihi ba sai ka tsaya ka koma kowace mataba ka ga abin nan ɗinsu kaga adilla dinsu amma dai kaga kamar dai a zahir wajen alqadr almujzi kaunin shafi'a yana da karfi sai dai akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam eh, hadisan rawani da ya shafa din akan rawanin ba tare da ya shafa nasiya ba eh to za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad ko ba za a yi ba a ce hatta wanda ba a ce ya shafa nasiya ba in rawin ne bai faɗa ba amma ya shafa da nasiya da al'ima ba Mm. ko kuma za a ce a'a wannan ƙarin sauƙi ne tunda a shafa a shafa- a shafa rawanin gabaki ɗaya ba tare da an an- an shafa wani abu na juz'in gashi ba akwai ɗan taklifi amma aka shafa rawanin kawai ba tare da an shafa gashi ba ya fi sauƙi sai zaman to kamar matsalar a hufi eh ko wajen wajen wajen ba shafa ba matsalar hufi wajen ihram faman lam yajid al-khuffain falyalbas an-na'a- faman lam yajid an-na'alayn falyalbas al-khuffain waliyaqta'huma asfala min al-ka'bayn ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai samu na'alaini ba sandal to ya sanya huffi ya yanki hadisin ibnu umar a madina to amma a arafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce faman lam yajid an-na'lin falyalbas al-khuffayn ba a ce wal yaqta'uhuma asfala min al-ka'bayn ba saboda haka sai suka ce wannan ta makka ta ibnu Ab- hadisin ibnu abbas ƙarin rukhsa ne
sauki ne aka sauki ƙarin sauƙi ne aka sake kawai ka sanya huffinka ba sai ka yanke shi ba waɗansu kuma suka ce a'a hadisin ibn abbas za mutlak ne hadisin ibn ibn umar muqayyad ne kuma ka'ida shine al- al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad so da hatta hadisin ibn abbas din ma in ka sa sai ka yanki amma imam ahmad ya ce a'a wannan a makka ne saboda haka wannan ziyadar ruksa ne saboda kaga idan wannan ha- idan ba mai hamlul mutlaq ala al-muqayyad ba sai ya zamanto abinda shafi'a suka yi hujja da shi suka karfafa wannan fahimtar tasu sai ya zamanto babu hujja a cikin sa fiƙe kenan na'am to a wato a hamshe mutum in yi irin wannan abin da zai gane shine sai ya gane irin sabanin malamai ya fahimci cewar ba kowane abu ne yake wato tarjihi zai bayyana gare ka kamar wadihan kamar shamsun nahar kuma ya zama tukanta babu mamaki don malamai sun yi sabani kamar yadda wani ibrahim khalil yakan ce fahimta fuska haka ne fuska din ce kowa da irin kowa da irin fuskar da yake ganin abu Eh, domin akwai abubuwa waɗanda suke ba fari da baki ba ne waɗansu fari-fari baki-baki ne akwai abin da ake ce ma wannan fari-fari baki-baki ne gray areas kamar yadda turawa sukan ce Eh, na'am mu ci gaba المسألة السابعة na'am al-mas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai من الأعمال daga al'adad wato ab, wato marra adadin da ake yin wanke adadin da ake wanke gabobi da su
اختلف العلماء malamai sun yi ittifaqi على أن الواجب من طهارة أعوان akan cewar wajibi a wajen tsarkin gabobi الغسول waɗanda ake wankewa وهو مرة مرة marratan marra sau ɗaiɗai ne إذا أسبق idza asbaga da sharaɗin ya zamanto ya game an samu al isbag ya game kowane waje bil ghasl da wankewa وأن الاثنين Am- da kuma cewar wanki wato wanki na biyu wa thalath da wanki guda uku mandubun ilaihima mustahabbi ne da aka kwadaitar zuwa a yi su saboda abin da ya ing- ya tabbata annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marra marra daga hadisin ibnu abbas a cikin sallar sa na dare ko bukhari yayi ta- ya ya aka da babi akan wannan babul wudu'i marratan marra na'am وتودع ورقيه yayi alwala marrataini marrataini shi ma ya tabbata وتودع ثلاثا ثلاثا wa kuma yayi alwala sau uku sau uku ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة
da kuma kan cewa al'amra laisa yaqtabi illa al-fi'la marratan marra baya hukuntawa sai dai a aikin sau ɗaiɗai
فعلم أن الأمر yana nufin yace ina nufi al'amra الوارد في الغسل fil gha- al'amarin da umarnin da ya zo na ai wanke في آية الوضوء na ai wanke gabobi fi ayatul wudu a ayar alwala da yace faghsilu wujuhakum idan mutum ya wanke sau ɗaya yayi umarnin ya ya bi umarni ko bai bi umarni ba umarnin me yake wajab me yake ce masa yayi ba ya wanke ba in ya wanke sau ɗaya bai yi umarnin ba shine ma'anar wali anna al-amra yaktazi marratan marra eh umarnin da yazo a cikin ayar alwala yana hukunta ayi ta sau ɗaya ɗaya ne
واختلفوا في تقرير وصف العصر sun yi sabani fi takar- takriri ko takarro a cikin wato maimaita shafar kai
هل هو فضيلة Fal- mustahabbi ne أم ليس في تقريره فضيلة ko kuma babu musta- babu wato falala a cikin maimaita shi فذهب الشافعي imamu shafi'i ya tafi إلى أنه من تودع ثلاثا ثلاثا wanda ya alwala sau uku sau uku يمسح رأسه أيضا ثلاثا zai shafa kansa ai, eh, haka nan zai shafa kansa sau uku
وأكثر الفقهاء mafi yawan malamai na fikihu suna ta- suna ganin cewar shafa لا فضيلة في تقريره babu falala a cikin a cikin maimaita shi a cikin wato yi- a yi shi sau uku a cikin karrara shi
وسبب اختلافه dalilin sabaninsu a cikin wannan hukunci اختلافه في قبول الزيادة الواقع sabaninsu wajen karban ziyada ƙari da ya zo fil hadithil wahid a cikin hadisi guda ɗaya إذا أتت من دليل واحد idan ta zo daga tafarki guda ɗaya ولم يروها الأكثر mafi yawan ya zamanto mafiya yawan masu riwaya ba su ruwaito ta ba
وذلك أن الأكثر الأحاديث wannan ku saboda mafi yawan hadisai التي روى ruya التي روي فيها wadda aka ruwaito a cikinsu أنه تودع cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala sau uku sau uku من حديث عثمان daga hadisin Uthman da da waninsa لم ينكر فيها إلا أن ba a ruwaito a cikin waɗannan hadisai ba إلا أنه مسح واحدة فقط cewa ya shafa kansa ne sau ɗaya
وفي بعض الروايات عن عثمان أج- نسخة وضوئه a cikin waɗansu riwayoyin daga Uthman أنه a cikin sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam مسح برأسه ثلاثة ya shafa kansa sau- talatan sau uku
وعبر الشافعي imam shafi ya karfafa wannan وجوب قبول هذه الزيادة ya karfafa a wajabcin karɓar wannan ƙari بظاهر أمور ya ya karfafa wannan bi zahirin umumi ma ruwiya da zahirin da zahirin abin da aka ruwaito na wato lafzi wanda yake ami mai gamewa أنه عليه السلام cewa annabi sallallahu alaihi wasallam تودع مرة ya yi alwala marratan marra sau ɗaiɗai da sau biyu biyu وثلاثة da sau uku uku wannan ya haɗa hadda kai saboda haka wannan hadisin sai ya karfafa riwaya da ta zo cewa ya shafa kai sau uku an fahimta na'am
وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ wannan ku saboda abin da ake fahimta daga umumin wannan lafazin cewa tawadda a marratan marra wannan am ne ko ya hada dukkan ajza na alwala وإن كان من لفظ الصحابي duk da yake daga lafazin sahabi ne da ya riwayar هو حمله على سائر أعضائه ya dauke shi akan sauran gabobin alwala إلا أن هذه الزيادة sai dai wannan ziyadar ليست في الصحيح cewa ya shafa kansa sau uku laysat fi sahihain ba ta cikin sahihain
فإن صحت idan ta inganta yajibul masiru ilaiha wajibi ne a tafiya zuwa ga hu- abin da take nuna na hukunci لأن من سكت عن شيء domin wanda ya shiru akan wani abu ليس هو بحجة على to ba shi ba ba hujja bane akan wanda ya ambata rashin ambatansa bai nuna cewa wanda ya ambata ba haka yake ba sai dai a, wannan ita ce ka'idar fuqaha amma ka'idar muhaddithin su suna komawa ya zuwa ga tarjihi ne wanda ya wanda ya fada ya matsayinsa yake dangane da wanda bai fada ba domin wanda ya fada yana nasabta wanda bai fada ba ya zuwa ga rashin hadda cewa bai kiyaye abin da shi ya kiyaye ba saboda haka dole sai idan haddarsa ta kai matsayin da za a iya karbar wannan abin domin yana nasabta wanda ba su faɗa ba ya zuwa ga waham cewa su ba su kiyaye ba ko dai ba su yi waham ba ya zuwa ga rashin kiyayewa
saboda ga shi ma sai an jinjina shi sai an jinjina shi ahsan wannan shine kalma sai an jinjina shi Eh, shine naqd din Eh, sai an yi naqd din sa Eh, idan aka ga kan cewar za a iya karban kamar sa zai iya faɗan wannan ya kadaita da ita sai a karba in kamar sa ba zai iya ba ba za a karba ba wa zai mana dirasar wannan lafzar masaha bi ra'sihi thalathan wani na bayar da ma aikin mantawa nake shi yasa nake cewa a rubuta sai ka rubuta waye zai yi ya binciko mana suwaye suka faɗi masahabi ra'asihi talatan suwaye ba su faɗa ba a duba a cikin hadithin Uthman da hadithin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim da hadithin Ali ibn Abi Talib Eh? na'am Mustafa za ka yi to ahsant ka yi ka samo mana mu gani mu jinjina wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba sai kai mu ƙarana ka gani to watakila kuma a cikin wannan ko da yake dai ba za mu shiga tabakat yanzu ba za mu zo musu tabakatun ruwa dan dole sai ka yi ta'arrufi gare su malam usman kun yi tabakatun ruwa a kulliyatul hadith na'am wa aktarul ulama mafiya yawan malamai ya wajabta sabunta ruwa limashin ra'asi domin shafar kai yana yin kiyasi akan sauran gabobin alwala kowace gaba ka ɗiban mata nata ruwan sabuwa saboda kowace wajiba ce saboda haka tajdidul ma din nan ana akwai tajdidul ma lil udhunay akwai tajdidul ma lil ra'as ana magana tajdidul ma lil ra'as wa alaikumus salam نعم هو تومي رواية اوكي نعم to kun ji aktarul ulama akan wannan ne saboda ya zo kun ga an yi nassi a cikin hadithin Usman wa mara'a wa masaha bi ra'sihi wa masaha wa wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi ba da ruwan sauran ruwan hannu ba ya shafa kansa kaga wannan nassi ne akan tajdidul ma li mashir ra'si to akan sa aktharul ulama suke nan zai kawo mana wani sabon khilaf khilaf na farko shine wato al'adat maimaita shafar kai sau uku to yanzu kuma zai zo tajdidul ma sabunta ruwa domin shafar kai na'am warwe an ibn al-majishun abdul malik ibn al-majishun ɗaya daga cikin malaman madina almajiran malik ya ce idan ruwa ya ƙare masaha ra'asahu bi balali lihiyatihi to ya shafa kansa da wato danshin danshin gemunsa ɗan ruwan da ke cikin gemun ya sa hannunsa ya tattaba shi sai ya shafa kansa da shi shi ne zaɓin ibn habib da malik da shafi'i to a nan in yana ganin ruwan ba zai ishe shi ya wanke kafa wake eh to wannan shi ma a a karba ko ba za a karba ba wannan mahallin khilaf ne nan kama bai faɗi sababul khilaf ba me yasa suka saba akan wannan amma kaga wannan ya faɗi hujja na wajen wanda suka hujjan wanda suka yi tajdid shine kan cewar kowace gaba yasan ala sa'iril a'aba kowace gaba tana buƙatar a wanke ta mustaqilla ba a wanke gaba tare da wata gabar ba an fahimta famsahu ru'us a faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn duk ana takdirin fagsilu fagsilu a wajen waɗannan wanda nuna kan cewa kowace gaba za a wanke ta ta aye tare ba a ce ma'a ba ba a ce fagsilu wujuhakum ma'a aidi ma'a aidikum ilal marafiqi ba don a nuna kan cewa ba ma'iya ba ne da tare za a wanke su ba kowace daban za a wanke ta to me wajihin maganar ibn al-majishun ya ce idan na fadal ma to yana nufin wannan alab darura ne yake yi tunda ya ce idan na fadal ma ya kayyade da idan na fadal ma wa yustahabbu fi sifatil mas mustahabbi ne a cikin sifar shafar ya fara da gaban kai mu bi muqaddamin ra'as shine inda wato makwarkwada take ya shuɗe ya shuɗe da hannayensa ila qafahu har zuwa ƙeyarsa sannan ya dawo da su ya zuwa ga inda ya fara kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid ibn asim athabit tabbatacce waɗansu daga cikin malamai ya fara daga ƙarshen kai shi ma wannan an ruwaito daga asifar alwalarsa sallallahu alaihi wasallam bintul mu'awwid daga hadisin rubai bintul mu'awwid sai dai bai tabbata ba a cikin sahihai to kun ga wannan saboda haka kun ga wani lokaci sabanin khilaf din wajen wani hadithin mutum zai dauka kaga wanda suka ga hadithin da ke cikin sahihain shine aula suka yi riko da shi wanda ke shine akan sa aktharul ulama suke amma wannan bai hana wani daga cikin malamai ba ya tafi da zahirin wani hadisin wanda yake ba a cikin sahihain ba saboda tun din shi ma ya tabbata ya inganta ya nuna kan cewa kenan akwai saba akwai khiyar akwai zabi sai ya nuna kan cewa kowanne daga cikin su sunna ne saboda haka kowanne mutum yayi mustahabbi ne to su za su iya ba da jawabin kan cewa wannan in ya tabbata na hadisin rubai yana nuni akan jawaz ne amma abin da yake mustahabbi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan hadisai suka zo kan cewa ga yanda yake ya fara daga ba sannan ya kai zuwa baya to su kuma sai su dauki hadisin rubai da kan cewa wannan li bayanil jawaz dan ya bayyana kan cewa ya halatta ayi wannan to duk waɗannan don ku gane yanda malamai suke sassabawa tsakaninsu insha Allah sai mu tsaya a nan mu tashi al-mas'alatu thamina min ta'yinil محال نعم ابن حبيب ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب من تلاميذ مالك شنو مي الواضحه kamar yadda aka ruwaito almudawwana suhunun ya ruwaito ta daga ibn al-qasim ibn habib yana da alwadiha ta ba fatoyinsa da yamma malik na'am ha shi ne ban gane ba usul amma na idan ruwan da ruwan da ya wanke fuskar su a ai baya a a ai lam yathbut cewa ya shafa kai da ragowar ruwan bima'in ghairi fadli yadayhi haka suka yi nas yana sabunta ruwa ga shafa kai wa masaha ra'asahu wa masaha bi ra'asi bima'in ghairi fadli yadayhi nassu ala hada na'am wajen me eh wahami kai na kunne ne kake fada na uzunain ne ay al uzunain min ar ra's yasa ake shafa su tare na'am alaikum salam kawan wajen wanke fuska da ake sa hannaye guda biyu a wani hadisi ne yin ganke na'am wanke fuska a sa hannaye guda biyu a wanke eh hadisi ne yin
da hannu ɗaya za a wanke?
wai ya ka wasu ne ya kasu eh wai akwai hadisi da ya nuna
in za a wanke fuska ni dai ba san hadisin da ya hana ba amma
aka yi wuya na'am aka yi ruwa sai ya zo san an ce ka wanke ko ka wanke da hannu ɗaya ko da hannu biyu in dai ba wani akwai hadisi da ya hana ne eh abinda dai aka ce dai an a a a a ya ɗauko ruwa da hannunsa ya zuba a cikin fakabbahu a cikin hadisin Uthman gaskiya wannan ba zan iya ansa wannan tambaya ba sai tukuna kai jam'in turuq din amma ni wannan mas'alar mas'ala ce wadda take akwai abin da yazo na hani akai dan inda akwai abin da yazo na hani shine zaka yi ta kokarin kace sai ka samu wannan ai abin da aka yi sukut akan sa fa huwa afu ko ka wanke da fuska da hannu ɗaya ko ka wanke da hannu biyu na'am alaikum salam kama kalla ko kamar wanda ya kai suna alwala sai su wanke hannunsu su uku su wanke fuskar su daya wasu guraren dai su daidai wasu guraren su biyu su daidai
duk ya halatta a tun da an yi sau ɗaya ɗin an yi sau biyu an yi sau uku uku la tu shaddidu ya mashayi la tu shaddidu laikun salam ai ba komai eh ba komai ai a wata wanda ya yi sau uku ya cika sunna inda bai yi sau uku ba ya nakas ya tawaye sunna eh musamman yanzu kamar yanzu kamar wani lokaci in kana da ruwan bai ishe ka ba ka san hannunka mai dauɗa ne sai ka wanke hannun sosai sau uku amma wajen wanke fuska kana ganin in ka wanke fuskar sau uku ruwan zai tafi gabaki daya sai ka wanke daya hannun ma nan ka wanke daya don ka rage ma kafa ta wanku sosai babu laifi sai ya zamanto cewa kawai wajen da baka wanke sau uku ba baka samu cikakkiyar sunna a nan ba alaikum salam nasrul wurud na'am mutum ne misali yan fashi suka tare shi sai suka tilasta masa ya yi zina kuma a ka'ida namiji bayan da za a iya aikata wannan ba da shawa wannan shi ma ya shiga cikin wanda ka tilasta
eh suna ambatan misalin mukra wajen zina duk da yake yani gari biyu tasawwar saboda mutum yana cikin tsoro da shi ma zai sami intishar amma dai suna kawowa cewa wanda wajen siffar almukra suna faɗan haka ya fi ga mata wajen ikra a kan zina amma har namijin ma a da ku ji wanda suka cikin ramadan ba wanda suka wanda suka je suka sashi a zamfara a gusau wani mai gadin makaranta da waɗansu mata suka je suka yi ikrahinsa akan yi zina da su mata ne suka same shi cikin ramadan shekara wajen ko hudu ne ko uku da suka wuce labarin ya shahara an kai su kotun alkali a zamfara eh a gusau alaikun salam wani gani da matsalin da aka tuna kasu akan azumi misali ma da idan ya kasance a mutum yana kamar wanda yake uganda yake wanda yake uganda ya kai shi uganda misali ba shi kaɗai bane suna da yawa sai zamanto su ba su da ilimin cewa ga ranar da za su sauke azumi kuma inda suke zamanto cewa ba cikin musulmai suke ba da wannan in ya kasance haka wani irin hukunci malamai suka yi magana mutum suna magana kamar akwai wanda yake ma ya fi su munin hali kamar al'asir dan furzina a hannun kafirai wanda yake bai sani ba bai san lokacin wata ba suka ce zai yi takdir ne kaddarawa zai abinda ya kaddara sai ya hukunci sai ya aiki da shi daga baya idan ya zo idan ya ji takdirinsa ya saba asali sai ya rama na'am ba zai iya amfani da wata kasa da suke nan ya yi amfani a to balantana ma ai yanzu a yanzu saboda yadda sha'anin abubuwan itisalat suka zama to ai ba zai buya ga mutum ba ba zai buya ga mutum ba idan su kamar kasar uganda ba sa yin hukunci da wannan sai ya duba ya ga kasar da take mafi kusa da shi kamar kenya kamar ethiopia balantana ma kuma a cikin uganda ma akwai kasa akwai musulmi a yau america ma suna australia ma karewa ba america australia ma akwai wanda suna sanar da ga jam'iyyu na musulmi da suke sanar da lokacin da za a yi idi australia ma inda ba musulmin da yawa ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك